الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى فإن تقوى الله عز وجل أساس كل خير وفلاح في الدنيا والآخرة لذلك أمرنا الله تبارك وتعالى بالتزود منها وتزودوا فإن خير الزاد التقوى عباد الله يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون هذه الآية العظيمة تعد أصلا لمحاسبة النفس ومحاولة إصلاحها وتزكيتها ومراقبة الله تبارك وتعالى فيها وأن يقف العبد محاسبا نفسه يلوم النفس ويحذر مما تقع مما يقع عليه ومما تقع النفس فيه ويتذكر قيامه أمام ربه عز وجل غدا لذلك سمى الله تبارك وتعالى هذا اليوم ووصفه بالغد ولتنظر نفس ماذا ولتنظر نفس ما قدمت لغد سماه غدا ووصفه بذلك لقرب مجيئه وتحقق ذلك بلا شك فإن وقوع العبد فإن وقوف العبد أمام الله عز وجل يوم القيامة أمر لا بد منه فالعبد عليه أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله عز وجل غدا لذلك أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قوله المشهور أو قوله المشهور حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم عند الحساب غدا ثم قال وتزينوا للأرض واستشهد بقوله تبارك وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ɗan'uwa musulmi bayan gabatar da godiya da yabo ga mahalicinmu Allah ta'ala da salati ga annabinmu Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam ina jan hankalinmu tare da ni baki ɗayanmu cewa mu kiyaye dokokin Allah mu ji tsoron Allah domin kuwa wannan ibada da ake kira ta ƙawa ita ce ginshikin kowanne alheri da cin nasara a duniya da lahira shi yasa Allah ta'ala ya umarce mu a cikin siyakin bayanin aikin hajji cewa mu yi guzurin tsoron Allah yaya bawan Allah zai guzurin tsoron Allah shine ya kiyaye Allah a cikin duk tunaninsa da furucinsa da ayyukansa kuma wannan lamari na kiyaye dokokin Allah yana cikin babban abin da Allah ya umarni da shi musamman kuma wajen abin da ake kira mu'asabatun nafsi wa mu'atabatuha wanda shine abin da za mu tattauna a yau mutum ya riƙe wa kansa hisabi ya duba ayyukansa ya duba me yake kai kawo a ƙwaƙwalwarsa da zuciyarsa da hankalinsa ya dace da abin da Allah ya ce a ƙudurta ko kwa ya saba ya duba dukkan lafazin da zai talaffuzi da shi zai furuci da shi yana cikin abin da zai ja masa yardar Allah ko ko abin da zai ja masa fushin Allah ya duba dukkan aikin da zai yi tabawa ne da hannunsa da damka da ɗauka da ajiyewa takun kafa ne zuwa wani wuri kallo ne da ido saurare ne da kunne dukkan abin da zai aikata ya duba tukuna kafin ya aikata in na ce kaza ko in na aikata kaza me zai ja min na amfani me zai ja min na rashin amfani sannan sai ka aikata wannan ababin abin da baka aikata ba ce abin da ka riga ka aikata kuwa ka zauna kai tunani a kansa ka duba da kanka kai wa kanka hukunci kaza da na aikata rana kaza na yi daidai yana cikin abin da zai sa in samu yardar Allah in samu kusanci da Allah ko kuwa Allah zai fushi da ni sakamakon wannan abu da na ƙudurta a zuciya da wannan abu da na yi furici da shi da wannan aiki da na aikata da gaɓuɓɓen jikina shi yasa aka ruwaito wannan kamar da abu nu'aimin ya ruwaito a cikin hilyatul auliya ta hanyar ja'far ibn barqa da isnadin da malamai suka ce isnadi ne jayyid daga Umar ɗan Khattabi radiyallahu ta'ala an yana faɗin cewa ku yi wa kanku hisabi kafin a yi muku hisabi, ku auna kanku kafin a auna ku, domin zai fi muku sauƙi gobe ƙiyama lokacin da za ku tsaya gaban Ubangiji a yi muku hisabi. Duk abin da aka ce akwai check and balance a cikinsa. mai karɓar na ƙarshe ya fi jin sauƙi domin ya biyo ta hannaye da yawa wane ya bincika wane ma ya bincika wane ma ya bincika har mai sa hannun baya shan wahala sosai don haka kai kanka a matsayinka na wanda ya fi kowa sanin kansa ka san kai mutumin kirki ne ko in ba mutumin kirki ba ne ka zauna kai tunani a kanka kana shiri da Allah yanzu da za ka mutu za ka yi farin cikin irin yadda Allah zai same ka da za ka mutu a wannan lokacin naka ka gan ka ga ka a tsaye a gaban mahaliccinka ga wuta ga aljanna kana gani kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata za ku tsaya gaban Ubangijinku, bawa za a tsaye da shi فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا فلا- فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه mutum ya duba damansa ba komai sai aikinsa ya duba hauninsa wato hagunsa ba komai sai aikinsa ya duba gabansa ba komai sai wutar jahannama tana ruruwa a gabansa ka tuna wannan ranar duk abin da kake aikatawa ka yadda ka tafi wurin ubangiji a yau to wannan muhasabar ka yi ka riƙe wa kanka ididdiga kafin ka je kai wa wasu ididdiga wane ya aikata kaza wane ba shi da kirki wane mutumin banza ne wane ba shi da ilimi wane jahili ne wane kaza ne yi wa kanka hisabi ya kace malam mai ilimi ya kace shugaban masu tsoron Allah ya kace kai ya kace wa kanka hukunci babu mutumin da zai ma adalci irin kanka zuciyarka da take cikin kirjinka babu mai hangenta babu wanda ya san abin da ke cikin ta banda mahalicci to za ka je wata rana za ta zo za ka koma gaban ubangiji amma kafin ka je gaban ubangijin duk duniya babu wanda ya san kai abin da kake aikatawa sai kai kanka to wannan kiran shine ka zauna kai din kai wa kanka hisabi a yanzu in ka mutu yanzu kana da amincin cewa za ka sa kanka a aljanna ko kuwa wuta za ka sa kanka duba aikinka menene ma'auni ma'aunin shine ne littafin Allah, Allah me yace a yi, aƙidatan wa ƙaunan wa amalan, me Allah ya umarni da shi, a ƙudurta a matsayin aƙida, a faɗa a matsayin furci, a yi aiki a matsayin aiki da gaɓuɓɓa, to abinda Allah ya ce a yi ɗin nan shi ne daidai. ko mutanen zamaninka suna ganin ba shi ne daidai ba. Mai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo da shi daga Allah, iqadan wa ƙaulan wa amala, a ƙudurta a imani da shi, a faɗa da baki, a yi aiki da gaɓaɓɓa a kansa. To duk abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo da shi ɗin nan, shi ne gaskiya. shi ne daidai ko da duk al'ummar garinku ko al'ummar da kake ciki ba sa son wannan abu. Abin da za ka yi tunani za ka tsaya gaban Ubangiji kuma zai tambaye ka ne kai ɗin nan kai ba zai tambaye ka me kake yi tare da mutanen garinku ba. Suna so ka yi ba sa so ba za ka yi ba. In haka kake to ba ka da hankali, ba ka tsoron Ubangijinka. kuma ba ka yi wa kanka hisabi ba yi wa kai hisabi umarni ne da Allah ya yi cikin wannan aya da muka karanta a ƙarshen suratul hashir Allah ta'ala ya faɗi ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya ittaqullah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس wannan lamun ta cikin wannan fi'ili lamul amri ce cewa kowace rai ta duba ma qaddamat li ghadin me ta gabatar domin gobe Allah ya kira wannan rana ranar ƙiyama ya kira ta gobe li qurbi dunuwihi وقرب مجيئه وتحقق مجيئه لا محالة ya kira ta gobe saboda lalle tana kusa da zuwa ranar zuwanta ba zai ɗau wani lokaci mai yawa ba a gun Ubangiji, sannan kuma tabbace babu tantama, babu kokonto, babu tababa, wannan rana sai ta zo. Kai ɗin nan da kake tsoron mutuwa, kai ɗin nan da kake ɓuya kake saɓawa Allah, za ka tsaya a gabansa, in kai masa ƙarya ya sani, in ka faɗi gaskiya ya yi maka rahama in ya ga dama. in ya ga dama kuma sai ya azabtar da kai kuma wallahi babu mai iya hana shi. Da haka tun yanzu, tuntuɓi kanka, binciki zuciyarka, ka gyara ta, ka kinsa ta, shi yasa ya ambaci, ka kinsa ka duba me kake yi domin gobe. Sannan ya ce, wattaqullah ku kiyaye dokokin Allah inna Allah khabirun bima ta'malu Allah mai zurfin sani ne dangane da abin da kuke aikatawa waqtara Allah tabaaraka wa ta'ala hadhihi al-lafza wa huwa wasfa nafsihi bi annahu khabir ay amiqul ilm la yakhfa alayhi shay mai zuzzurfan ilimi ne shine ma'anan khabir ya san ciki da bai, ya san zurfin abu, ya san tunaninka, wannan abin da kake ƙwaƙwayewa wasu na kusa da kai, wanda na kusa da kai ɗin ma suna iya gane wani abu. To duk abin nan da kake ɓoyewa Allah ta'ala ya san shi, to ka ji tsoro a kansa, kai wa kanka hisabi. Alhafiz Abu Nu'aymin ya ruwaito wannan riwaya daga Umar ɗan Khattab yana faɗi, ku yi kanku hisabi kafin ai muku. ku auna kanku kafin a auna ku domin hakan ya fi sauƙi gobe ƙiyama. Kuma sannan ya ce, wata zayyanu lil'ar al'akbar, ku yi ado, ku yi shiri, ku fito fes, kamar yadda a yanzu kuke cewa ku yi wanka, ku kinsa tsayuwa gaban Ubangiji, shi ne al'ar za a bijiro da aikin da kai ne, ba gayunka ba. zuciyarka za a bincika meye a ciki kana san Allah kana san manzan Allah hakikatan kana bin Allah kana bauta masa kana bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Maimun ibn Mihran ɗaya daga cikin tabi'ai yana cewa la yakunu al-abdu taqiyyan hatta yuhasiba nafsahu kama yuhasibu shariku sharikahu bawa baya zama taqiyi mai tsoron Allah sosai har sai idan yayi wa kansa hisabi ya tsaya bincike ayyukansa jiya nayi kaza nayi kaza na buya na aikata kaza na ce kaza na taka da ƙafata na je wuri kaza na kalli kaza kuma kai dai ba za ka yi wa kanka ƙarya ba, sai ka duba ka gani. In khairan falyahtam bilizbiyadi min in alheri ne, ya ƙara, ya ci gaba, in sharri ne, in saɓan Allah ne, ta ba wastaghfar ya tuba ya nemi gafarar Allah. Bai san a wanne hali Ubangiji zai ɗauke shi ba. Babu wani mutum a cikinmu da yake da ko zato, zato, tsofa ne na zato, cewa yaushe za a zare ransa. Domin da muna da zaton haka, wani abin da ba mu aikata shi ba. Kullum muna faɗi a nan, inda za a zubo takardu kowa ya ɗau tasa, mutum yana buɗawa ya ga an faɗi ranar da zai mutu. don Allah ne za mu aikata a wannan duniya. To shi ne Maimun ibn Mihran yake cewa, mutum ba zai zama bawa ba zai zama taƙiyi mai tsoron Allah ba hakikatan har sai ya zama wa kansa hisabi irin yadda abokin tarayya da ake kasuwanci da shi fatina a business yake lura da fatina ɗinsa in kun kawo kuɗi kuna kasuwanci tare da kai da wani kullum idanka yana kan wanda kuɗin ke hannunsa yana fantamawa da irin kashe kuɗin da yake ko ta'adi yake muku ba a sani ba za ka riƙa tsaye da shi kana tambaya to irin yadda mutum yake wa ɗan uwansa irin wannan binciken ƙwaƙwas ɗin to ya riƙe wa kansa me na faɗi me na aikata wanne ne Allah ya yarda da shi in ci gaba da yi wanne ne Allah bai yarda da shi ba in gyara ranaku dai ba za su fasa wucewa ba watanni ba za su fasa shuɗewa ba shekaru kana zaune haka za su yi ta ƙaruwa kana saurayi a ce ka fara tsufa ka fara furfura nan wata rana a ce kuma babu kai in ka tafi gaban ubangiji me za a tambaya ba rigarka ba ba digirinka ba ba matsayinka a ofis ba ba kasuwarka ba wannan duk kabarwa mutane a duniya me za a tambaya imaninka aqidarka ka yadda da Allah ka gaskata Allah ka gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a komai ka faɗi gaskiya ka yi aiki da gaskiya tsira ya same ka kishiyar haka ne azaba ta same ka Allah ya tsare mu ya ku bayan Allah a ƙarshe abin da zai taimaka wa mutum wajen kyakkyawan hisabi abubuwa hudu na farko komawa zuwa ga Allah hakikanin komawa ba munafinci ka koma zuwa ga Allah ka dimanci addu'a ka makalewa Allah ya gafarta maka ka gyara zuciyarka ka tsaftace kanka wannan zuciyar a hannun ubangiji take to ka roƙe shi ya gyara maka ita cikin addu'ar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam aka ruwaito yana yi, yana cewa, Allahumma aci nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ka baiwa zuciyata, ka baiwa raina, taqwa, tsoron Allah. da sanin Allah, da kaucewa abin da Allah baya so. Kuma sannan ya Allah ka tsarkake mu wannan zuciyar, babu wanda yake tsarkake zuciya in ba kai ba. Ya Allah kai ne majibincin wannan zuciya, kai ka halicce ta, kai ne kuma Ubangijinta. Annabi sallallahu Alaihi wasallam yana wannan. in annabin Allah wanda aka gafarta masa komai da komai baya komai din ma na laifi amma an yafe yana roƙon Allah ya tsarkake masa zuciya ina ga kai ina ga ni kaka mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu koma zuwa ga Allah abu na biyu mutum ya yi mujahada hakikanin mujahada kai yaƙi da zuciyarka zuciya tana so ta karkata dawo da ita kan hanya, saɓon Allah ya zo, zuciyarka tana neman ta karkata zuwa gare shi, ka haƙurtar da zuciyar nan ka fasa, an gayyace ka saɓon Allah, ka ce ina tsoron Allah, ban san a yanayin da Allah zai ɗauke ni ba, na fasa ba zan yi ba, aikin alheri ne, tilasta wa zuciyarka kan aikata shi, har jikinka ya saba, zuciya ta karɓa. abu na uku ka tuna kuma ka tunasar da zuciyarka ran da za ka tsaya a gaban ubangijinka babu dukiya ya'ya sun gudu masoya sun watse dukiyarka babu matsayinka na duniya babu an saɓule shi daga jikinka kai kadai ne ba riga ba wando ba kaciya ba zancen ka rufa asiri asiri a bankaɗe yake to sai kuma ubangiji ya tambaye ka me ka zo da shi ka aikata aikin kirki ka aikata na banza to in kana son wannan rana ta yi maka sauƙi yanzu in ka je bacci ka riƙa tunani akan waɗannan ayyukan da kake aikatawa ba magana ce taka ce an dame ka da wa'azi an cika maka kunne da maganar daidai da ba daidai ba kai ɗin ka yarda da Allah ɗin masu ko ba ka yarda ba kana son shiga aljanna ko ba ka so duk maganar taka ce ta kanka ba ka san Allah ka juya masa baya sai ka ga yadda za ku haɗu da ka kai wa kanka wannan hisabi a kullum ka yi tunani a kai yaya zan haɗu da Allah Allah yana so na ko baya so na sai ka gyara halinka abu na ƙarshe da zai taimake ka akan kyautata yaƙi da zuciyarka shine mutane na ƙwarai ya zama su ne abokanka. Kar ka ɗauki miyagun abokai, duk mutumin da ba zai kusantar da kai zuwa ga san Allah da shiga aljanna ba, maza maza yanzu ku saba da shi, koransa zai ɓaci, duk girmansa za ka shiga kabari ba zai raka ka ba. In fitina ta zo maka zai juya baya, to yaushe kuma kai kana ganin tsayuwarka gaban Ubangiji. a ce kana tunaninsa sai ya raka ka amma wanda zai ɗora ka akan hanyar Allah to shine abokinka ka matsa kusa da shi ka tafi tare da shi ka roƙe shi ka raka shi ku zama tare ya Allah muna roƙonka Allah ka juya mana halayenmu zuwa kirki Allah ka kintsa mu mu zama mutanen kirki Allah ka kintsa mu mu zama mu riƙa hisabi ga kanmu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ya Allah muna roƙonka Allah ka kintsa mu Allah ka daidaita mana ayyukanmu Allah ka dora mu akan tafarki madaidaici ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله منا روقنك الله كبام زمن لا فيها أو أن قصاتهم الله كتمكي شغبن مو أكن أي كتديد da kinsa abubuwansu da yin abin da Allah ya yarda da shi da barin abin da Allah bai yarda da shi ba Allah ka haɗa kanmu a kan ɗa'a gare ka da ɗa'a ga manzanka, Allah ka kintsa mana samarinmu, Allah ka ɗora su a kan tafarki madaidaici, Allah ka yarda da su, ka yarda da ayyukansu, ka yarda da mu, ka yarda da ayyukanmu, duk abin da zai ɓata mu a gare ka ya Allah ka watsi da shi, Allah ka taimake mu kuma akan mu rabu da shi, Allah ka ɗora mu akan tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen rayuwarmu. ya Allah ka taimake mu mu yi wa kanmu hisabi yadda hisabin da za ka yi mana gobe kiyama zai zama mai sauki wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah